sai hana ma musulmi waɗanda suke ƙarƙashin arna ko wakilcin arna zuwa ainihin madina ko da sun musulunta ko sun musulunta dole su zamna dai nan a ƙarƙashin su arnan su walaƙantar da su su yi musu azaba su ci mutuncinsu irin wanda suka ga dama to yanzu wani yanayi na zai faruwa kuma alkawali na an ka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkawali na shekara nawa shekara goma fa to ya an ka ci gaba da wanga alkawali har shekara goma kaga rauna-raunan musulmin da suka musulunta ai za su ci wuya to kawai sai wannan kulli sai ya warware shi na malaci in hallatu yanzu ha ta warware ko ta kwanci ko ta banye wannan azimma ta mustada'afina ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة yayin da manzan Allah ya zo madina ya dawo tunda maganar da aka yi duka abin da ya wuce manzan Allah shi na ina in mun fahimci maganar a ba mu nura kenan manzan Allah shi na makka ai bai taho ba ko ba garin makka na ba umar ya yi mai zantattakin da ya yi mai na nuna rashin yarda ko jin daɗi dangance da abin da aka amince masu hudaybiya ba nan mun ka tsaya ba a to ai tattauna ina an ka yi ta ai ba garin madina na ba ko to shi na malaci yayin da mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo garin madina wat ma'ana biha ya samu kuma natsuwa cikin garin madina in falata rajulun minal musulmina sai ya kubcike tunda a kubcikewa na zuwa din ka taho da garin makka ka yo madina matsayinka na musulmi sai dai in kubcike musu kai amma in ba haka nan ba ba za ka zo ba kamar dabbar kata in ka tsare ta in ta kubce ya za ka yi mata sai ka biyo ta don mayar da ita wurin ɗarmin ko to shi na ce ya kumcike ɗaya daga cikin musulmi mimman kana yu'azzabu fi makka cikin waɗanda aka yi ma azaba makka da azaba ta kai azaba ya samu sarari kawai sai ya baro ya tsere ya baro garin makka a wahuwa shi na abu basiru ana ce mai abu basir musulmina rajulun min sakifa mutum na daga cikin a sakifa wata ƙabila ta halifa liƙuraish kuma wannan suna da haɗaka ko haɗin gwiwa ko yardejeniya ta taimakakkeniya da ƙuraishawa kenan ya zama dai ƙarƙashin ƙwarai tunda suna da wannan ƙabila ɗin suna da yarjejeniya ma'ana cikinsu take ɓangarensu take fa'arsalu fi talabihi rajulaini sai sun ka aiko don nema ne sai sun ka aiko mutum biyu kamar da ce muku tun da kwanci kewaye mi za a yi sai a nemai a mayar da shi ko وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأهد الذي جعلت لنا yanzu da sun ka zaka sun ka iske shi musulmi na cikin musulmi yan uwa ta ya samu sakewa da natsuwa yanzu kaka za a yi kaga akwai matsala akwai baƙin ciki da tashin hankali bayar da su gare shi musulunci ne shi ɗai yasa sun yi mai azaba ina ga tsere kewar da ya yi kuma a mayar da shi kamar ɗan kasa na da yi laifi to ka gidan kasa ai zai gane bai da wayo to kuma sai bayan haka sai ya tsere an ka bidai har wanda an ka sa tsaro ne ya shiga tashin hankali to kuma sai an ka mayar da shi kaga akwai azaba ta mayar da shi bayan mi bayan kasancewa ta dan kasu shina da azaba ta kasancewa ta dan kaso ga laihin da ya yi musamman a ce laihin da ya yi wani jandarma yan mara an ga kai shi can ko polis shi yasa an ga kai shi kuma sai ya tsere to kaga akwai matsala to kuma shina zuwa sai ce manzan Allah alkawalin wada a tsakaninmu na mi na maida shi فدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلين sai manzo Allah ya bada shi ce to akwai alƙawari ba saba ba gashi an ba ku fa kharaja bihi sun ga kama shi a tsaya ka ji da za yi bari ta ta haka ji ƙarshen labarin ta fakharaja bihi sai sun kaita da shi hatta balaga zal hulaifa sai da sun ga kai wannan wuri da aka ce ma zul hulaifa inda shi na miƙatin mutanen madina ko fanazalu sai sun ka sabka tun da dabbobi na sun ka taku yakuluna min tamarin lahum suna cin wani dabinansu su an yi kamu an ci sa'a an ci nasara aikin da an ka taho ya yi tuna damanta ya suke dole sai an yi guzuri su ko shina ɗaya daga cikin babban abincinsu da biyu to sai an ka sabka suna ɗancin da biyunansu فقال أبو بصير لأحد لأحد الرجلين sai abul basir ya ce ma ɗaiɗin wa'annan mutane wallahi inni la'ara saifaka haza ya fula da jayyidin ya ce mai kai wallahi takobin gana ka ya birge ni ina ganin takobin gana ka akwai kyau gare shi wallahi takobin gana ka mai kyau na eh fastallahu al-akharu sai wani ya zago shi tunda an yaba mai abin ko eh sai ya zagike shi faƙala ce ajal wallahi haka na fa wallahi innahu la jayyidun wallahi akwai kyawu gare shi ya zago shi ya diba laqad jarabtu bihi summa jarabtu bihi yace wallahi na gwada shi na kuma gwada shi takobin ba dama na ƙwarai na ba abin da za ka tsara shi lankwashe ko baki ne shi dari ina an buga yau an yi gobe faƙala abul basir arini an zuru ilaihi ce kai da Allah baka ni shi nan gani ka san mutum an ka yaba mai abu ne ce dan ba ne in gane shi fa'amkanahu minhu a ce haɓa ga shi ka diddi ba tunda sun kamo yohi banza ko ai ba abin da za a yi yanzu dai a hannunsu shiki to sai mi fadarabahu shina ba shi ya kwamtsai hatta barra da wallahi sai da ya kada shi sai da ya kada shi ya mutu ya ce barra da ku asibata ku da ya buga ya yi kwance-kwance ya sare da takobin nan sai da ya rubi kasa kaga matsala ta faru wa faral akharu guda kawai sai ya ɗibi takari ita ka hidda shi mana ko akwai saura in bai ɗauki takari ba shi ma margayi na inda ba bari ya yi ba to amma ubangiji shi na son tabbatar da wani abu shi yasa wannan bai yi sako-sako ba da sanyi-sanyin da an ga kashe shi tun da yanzu da an kashe shi matsala za a samu ya yi su mutanen can su ga haɗin kaina ya sa an kashe su amma wanda shi zai ba da shaida wadda lamari ya kasance sai a zamna lahiya amma kaga in babu wannan ana ya cewa su sun ga kashe sun ga kawo su wannan wuri ko ko a'a biyo su sun kai ko ko kaka an kai haka dai za a faɗa wanga shina ɗaukar takare hatta atal madina sai da ya zo madina tunda madina ya koma ta yi mai sauki in ya ce canza shi yadda kakai can ya bar shi sai an kusan gari shi ya kare da shi sai mi kuma fadakharal masjida ya adu sai ga shi ya shiga masallaci shina zambiya ya adu shina zallu haka ya shiga masallaci ba wai da ya zaka ba irin a'a kib irin in mutum ya taho da gudu ya shigo masallaci فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه يعني من ذا الله يغني سيتي لقد رعى هذا زعرا هذا ابن هشام سيهدو كلمة دكوتي فظيعا wanga ya ga abin da ya hirgitar da shi wanga tabbas ya ga abin da ya hirgitar da shi saboda shigowa yanzu wani ya zo nan za mu gane cewa ai akwai matsala ko akwai shigowar da wani zai yi a za mu gane akwai matsala cikin lamarin فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قتل صاحبي yayin da ya zo wajen manzon Allah sai ya ce aboki an kashe shi aboki na an kashe shi kwa wa inni la maqtulun wallahi ni ma kashe ni za'i ni ma ana son a kashe ni faja'a abu basir sai kuma ga abu basir ya biyo bayanai daman da ya rugo shi ma ya rugo sai dai gudun mai biya da wanda aka biya ba iri ɗaya na ba ya zai yi wa wanda an riƙe da takobi ya saka gaba ya zai gudu ne shi zan daidai da gudunka shi na jin gajiya da ni don ta shafai ko bai abun dole shi na gane wani abu amma kai kwakwalwar ta rikice ba ka gane komi tunda wani lungu kaga shi bai iya shiga ta mai takobin amma wanda an ga koro shi na iya shiga wata sassarƙiyar da in ya zo cikin hankali na ga ce nan ka biyo shi na iya ƙarya ta wanda wajen shi na ka bawar za a yi shiga wannan wuri wa qala sai ce ya nabi Allah ya annabin Allah qad wallahi awfa laha zimmataka wallahi ka cika ma Allah alkawali ne faqad radartani ilaihim ka mayar da ni wurin su ko alkawali ka cika eh ya ce ka maida ne wurinsu abinda ai shi zai bayar da labari wancan ba wanda zai bayar mana to sai abu basir ya ce ka dai damka ne hannunsu alkawalin da ya kamata kai ka riga ka kare summa an janillahu minhu sai Allah ya tsiratar da ni daga gare su wannan kuma hikima ta da lamari na Allah kuma haka na in ba da hikima Allah ba ka aka ce ma takobin ka shana da kyau a gani shi na gare ka kuma ka bayar wanda shi abinda a tsakaninku da shi kawai mutuwa ku shi abinda shi ka bukata mutuwa ku tun da ta sassauci ga rai to kuma sai ka bashi in ba dan wata hikima ta Allah ba to hikimomi a cikin wannan da dama akwai hikima wadda ta fi wagga قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل أمة سيما الله جي ترد مأيهيا كما كلمة wadda larabawa ka yi yayin dai da wani abu ya bata musu da ce sakilat ka ummaka ko ma'ayyaka ta yi barinka ta ce tir da ma'ayyaka tir mis'aru harbin sai maza Allah ce kai ma mahurai yaƙi na shi na mis'ar kai na mahurai yaƙi waka kalma da waccan daban-daban suke tun da kaga tabbas da ya kashe su bi sai mi wa ya taddo shi shi ya taddo yaƙin to da haka sai mu ce mai kai na mahurai yaƙi sai mu ce lauka na lahu ahadun ina a ce tare da shi akwai wani wata kalma ta daban tana da ma'anarta don wannan kalma ɗin ita ta mahita ga sauran su du'afa ɗin falamma sami a zalika yayin da shi abul basir ya ji wannan arafa sai ya gane annahu sa ya ruddahu ilaihim ya gane manzo Allah dai zai mayar da shi wurinsu tunda yanzu zai aika garin makka a zo wannan shi zai ba da shaida a tahi da shi tahiya ta ɗarɗar yanzu ko in zamge shi za a yi komi dai yanzu yanzu za a tahi da shi kuma can ya an ga dama a kashe shi ya an ga tana iya yiwuwa a'a dama ka ba da cire hauri ya yi ba a kashe shi in ya zama an kashe shi kuma dangi ai dangi ne musulunta ta abbasu su shi ba shi ne abbasu su ba ya yi a kashe shi kuma dangi ne su yarda ko yanzu dai zai ga bala'i abinda za a zuwa bala'antar da shi za a yi ba sai an kashe shi ba kashi na sahe da na mareci haka za a yi mai amma kashe shi haɗari na abu basir da ya ga haka fakhraja sai ya fita kawai sai ya sa kai hatta aka saiful bahar sai da ya zo wani wuri da aka ce ma saiful bahar gehen wata teku nan ya zo wa yantafilu minhum abu jandal bin suhail yanzu kuma shi ma abu jandal mun gane ko wane na ko tunda ubanai na a amharin sulhu wanda shi na umar ya su wannan shi kashe shi bai kashe shi ba ko to shi ma sai ya samu wata faka sai ya hito amma ba madina yiwu ba fala hika bi abi basir can inda abu basir shi ka sai can sun ka zan su bi ko e to ai fahimta an ka ce sun kai manzo Allah ce lauka na ma'ahu ina ma a ce tare da shi akwai wani ko sai sun ka kula da cewa ashe kamata ya yi a'a kawai a duk wanda ya zo sai ce can ya kamata e na kenan su taru su yi nasu taro ko yawwa shi an ma'anar eh ita ba ta maka ba eh wasu 'yan daba na to don haka a hatta jama'at minhum isabatun sai da sun ka taru sun ka zan jama'a dole ya samu ya sulale to dama akwai daba sai shi can nan mai da shi za a yi can ga bala'i nan kau ga shi nan yanzu kawai sai sun ka tara wata daba ta su fa wallahi ma sami'una ba'iran kharajat li quraishin Allah ce wallahi ba su jin wani wani raƙumi ya hito na ƙuraishawa ila shamin zuwa sham tunda su kasuwancin su can na illa taradu laha face sai sun bijjira ma wannan raƙumi faqataluhum su kashe su wa akhadhu amwalahum su karɓi dukiyoyin sun ka za'in kirnafe kuma wanda za a yi ba za a zo a ce manzo Allah ka yi laifi ba tun da ya maido ba wuri ne suke ba in kun isa ga su can ku je ku yi maganin su ko فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى قريش sun ka aika ma annabi. تناشده الله والرحمة لما أرسلكو ولما أرسل سنة لما أرسل suna gama shi da Allah da zumunci lokacin da sun ka aika din suna gama shi da Allah da zumunci dan Allah dan zumunci faman atahu fahuwa aminu sun ka ce yanzu dai da yanzu dai duk wanda ya zo wajen ka da Allah kyale shi duk wanda ya zo wajen ka ya aminta yanzu bata warware ba waccan kun ga kawai raga mat Allah ya kawo mahita amma in ba dan da sun kai wanga sako ba kaga bai yiwa to sun ga waccan daba in ta yi ƙarfi yanzu shi manzo Allah ya zamna lahiya su kuma sun shiga matsala tun da ne an kai ba mai taba wani ko to su wayancan yarjejeniyar ba ta shahe su ba ba ta shahe su ba sun ka ce dan Allah wanda ya zo ya amintu shi ke na an samu mahita da manzo Allah ba haka ya faɗi ba ya ce namu na can Allah zai kawo musu ni sai ya lahum farjan wa makhraja ko to kaga an sami ta Allah ya kawo ta fa arsala annabiyyu sallallahu sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai annabi ya aika zuwa gare su fa qadimu alaihi almadina kawai sai sun gada madina Qurayshawa ba su su ce a mayar da su ba dama manzo Allah tilasta sashi ya rabu da su ko a shi ke eh to shi ke an dawo kawai lafiya da mu yan tawaye na manin tunda an yi sulhu sun koma yan tawaye fa to amma kagar sun ga dawo salum alum sun kai ta wannan matsalar a bari mu dan ƙara kaɗan tun da lokaci ya kaɗan ɗin gan mu kai can ko sai mu ji daɗin tashi tun da ɗan ƙaramin bayani na Allah sai malaci islamu abtal min quraishin a musulunta abtal min quraishin gwara za ku mazaje jajirtacci daga cikin ƙuraishawa yanzu abun ga ko gwaraza daga cikin kuma ƙuraisha sai sun ka musulunta kaga abun ya taɓarɓari lamari dai duk ya susuce musu wa fi awa'ili sana mala ya ce farkon shekara ta bakwai ko minal hijirati daga hijira ba'da sulhi bayan an yi sulhun hudaybiya tunda shi an yi shi na cikin shekara ta shidda aslama amru bin asin amru dan as ya musulunta wannan shina shina ɗaya daga cikin makiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari mayyan mayyan waɗanda ka son ina ma su samu manzo Allah su kashe shi zarumi na tunda an zo ramance yakin an zo yaƙi da shi an ka samu ganima an ka zaka an ka ce amurka daga ce wallahi shi ba ga abu ya sayi musulunta ba shi abin da ya saya musulunta kawai shahada shi ka so shi ba ganima shi ka so ba shi to ai kaga gwarzona wa Khalid bin walid da Khalid dan Walid ni manzo Allah ya ce mai saifun min suwifillah kaga shi abtal na wani takobi na daga cikin takubban Allah an ce saifun ai ka san mutum ya kai gwarzo a'a ce mai takobi ba karamin gwarzo na ba wa Usman bin Talha da Usman dan Talha وبمن حضروا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم mala ce da dai wayanda sun ka halartu wajen manzan Allah sun ka taho da madina tun da yanzu ina ake an ce kwazzo ya aminta abu gudana yanzu yan an mace ka an tare ka baka samu tahowa ba amma ka iya tahowa shikenan wata ƙari tun da ita ma tariya ai karewa za ta yi dole yanzu gaba barin tarewa za a yi tun da abin ya fi ƙari ya su kuma irin wa'anda goraje su tariya su tashi hankali ta dama rauna rauna su aka iya tarewa zarumi in ya kai zarumi bai ta ruwa wallahi iri kiri zai cewa ga abin da za a yi kuma haka za a yi قال سيمون زالتي إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها yace ta ya manzala ce makka ta kawo muna yan cikin an tatta ma'ana wulɗin da ta yi ta kasu to kuma yanzu ta turo muna su kenan lamari ya bi dai ya caccakule mata yanzu don al'amari abinda za mu yi taji kawai lalacewa ta har kai ta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana